الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شخص مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقدير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياخ ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نهد فيما تهد اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اختيارنا يا ربنا يا خالق الأوالم وخلق بيننا وبين كل ذلك to alhamdulillah yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda muka saba muna yi kowace shekara idan wannan wata mai albarka wato wani wata mai albarka mai girma wato watan ramadana idan ya shigo alhamdulillah Allah na bamu iko muna gabatar da wannan tafsiri mai girma duk da cewa dama kusan dai mu ce al'ada muke ne dama duk ranar alhamis da juma'a ko dama muna gabatar da shi to sai dai wannan kuma wani ne shi ma dai na musamman wanda shi kullum kullum ne har wannan wata ya kare domin neman albarka a cikin wannan wata da kuma neman fallar Allah subhanahu wata'ala da neman gafarar Allah da kuma wato abin da yasa za ka ga malamai suna karfafawa suna ƙara ba da himma game da yin karatun alkur'ani a cikin watan ramadan domin a cikin shi ne aka saukar da shi gaba ɗaya in sa an saukar da shi alkur'ani ko uku ne sauka ta farko an saukar da shi daga nan ilmi afu aka saukar da shi gaba ɗayansa zuwa sama ta farko wato sama ta farko daga nan ilmi afu zuwa sama ta farko an gane ko sama ta farkon ba wai daga can ba can sama ta bakwai wai daga can da ilmi afu zuwa wato idan aka tsawo ya zama sama ta bakwai kaga shi ita ce za a fara iskiya ko a to ba wannan ba ma'ana sama ta farko daga mulan waje wato sama ta nan sama kenan wanda muke gani yanzu haka eh kenan aka saukar da ita da shi wannan alqur'ani sai gaba ɗayan sa to daga nan kuma sai Allah subhanahu wata'ala yake turo mala'ika jibril yake aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani da aya aya da sura sura to aya aya wani a saukar da sura gaba daya kamar irin fatiha wata kuma a saukar da aya aya wato aya aya za a ci saukarwa ya zama cewa har sahabbai duk da aka saukar da aya daya sai su sauri su rubuta ko a takarda ko a littafi ko a kan dutse ko kuma a kan ganye duk ba inda ba ka rubutawa to kuma duk alƙur'anin da aka saukar wato duk ayar da aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce to wannan ayat da aka saukar tana cikin sura ta kaza eh tana cikin sura ta kaza manzo Allah ke faɗin duk yadda duk kowace aya da aka saukar da ita a gida ya kamata a aje cuta to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan tana cikin sura ta kaza an gane ko yau to da haka aka yi da haka aka duk aka saukar da shi da aya aya da aya aya wata kuma sura sai a saukar da ita gaba daya irin su Fatiha da irin su wannan kullu huwallahu wannan duk dai gaba ɗayan su aka saukar da ita da irin su wannan kulliya an yi wani kafirin ko kulliya da kafirin ita ma ba wai aya aya ba ce ita ma gaba ɗaya ne aka saukar da ita eh ita ma gaba ɗaya ne aka saukar da ita to duk wannan gaba ɗaya an saukar da wannan alƙur'ani akan haka to bayan wannan sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya umarni aka saukar da alƙur'anin gaba ɗayan shi gaba bayan an saukar da wannan an gama gaba ɗaya an gama saukar da shi kuma sai Allah ya sa aka saukar da shi lokaci guda a cikin wannan watan mai alfarma shi ne watan Ramadana sai aka saukar da shi to shi ne ma a lokacin da aka saukar da shi din lokacin daren ne yake kadar ne lokacin mala'iku gaba ɗaya sai da suka sauka duka to wannan saukar da mala'iku suka yi a cikin wannan daren to shi yasa Allah yake ɗauki wannan daren sai yasa wasu malamai ma suke ganin cewa ai ita ne na kadari akwai malaman da suke gani ma ai ta riga ta wuce ai tuntuni tuntuni dama a duniya an yi ta ne kawai sai daya wasu malaman da da yawa su kuma wanda suka fi shahara wanda zancen su ya fi shahara ke cewa ai kowace shekara ma akwai ta kowace shekara akwai da ya tarkajar da kowace shekara akwai da ya tarkajar da wata da ya tarkajar da wato sirrin da ke cikinta shi ne kawai da mala'ikun sama gaba ɗaya suna sauka ne akan duniya a cikin wannan daren saboda ne saboda a farko a cikin aka saukar da shi wani alƙur'ani gaba ɗaya sauka ta uku kenan aka saukar da shi gaba ɗaya kamar yadda ake yi al'adar sauran annabawa kafin sauran annabawa gaba ɗaya duk littafin da ba a saukar masa gaba ɗaya ake saukar masa ne ba littafin da ake wato ba wanda aka saukar masa da littafin sa da aya aya da aya aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah to amma su sauran gaba ɗaya dama kawai duka gaba ɗaya ake duka ake ba su abinci annabi isa haka aka baki a taura da injila gaba ɗaya lokaci guda lokaci guda to shi yasa wannan wata ya zama saboda a cikin shi aka saukar da shi gaba ɗaya sannan kuma a cikin wannan wata na ramadana a cikin shi dai wato wannan mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yake zuwa suna biya alqur'ani shi da manzon Allah sai shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake biya alqur'ani duk wannan wata ya kama to mala'ika jibrilu yana zuwa to shi da manzo Allah zauna shi kudi ma'ana yana biyawa yana biyawa yana biyawa har sai sun kai daga daga daga fatiha har sai sun kai na kullum haka suke har watan ya mutu yawa har watan ya mutu to sai sa yana da matukar girma da muhimmanci sosai saboda a cikin shi ya ga saukar da shi ya ka ji Allah na cewa shaharun ramadanin da zai unzira fihi alquran ko in shaharun ramadanin da zai inzira fi alquran wata ne na watan ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa to ya ka yace a to an ce aya aya ke saukarwa kuma sai da wani sabu a shi wannan saukai ita ce ta biyo da ake wannan kuma ita ce sauka ta gaba ɗaya aka yi ta a cikin watan ramadan sai sai ka ji ana na cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr ko hakika mun saukar da wannan alqur'ani a cikin daren lailatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر shi dan da yake kadar idan Allah ya sa ka dace da shi to ya ci ya ci khairu menene inna anzalna fi lailatul qadr wa ma eh yawa milal fi milal fi shahar daga watanni guda dubu na duniya gaba daya watanni watanni watanni guda dubu shi ne zai ba ka wani shekara 80 da wani abu to idan ka dace da wannan watan a cikin wannan daren wato in ka dace da wannan daren a cikin wannan a cikin wannan wata mai albarka to insha Allah za a baka cikin wasu alkhairi da ake bada na tsawon wajen shekara tamanin da wani abu Allah zai gafarta ma zunuban ka gaba ɗaya kuma kuma duk bukatar da kake da ita Allah subhanahu wataala zai baka ita yawwa Allah zai baka ita saboda tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha mala'iku suna sauka a cikin ya rasu wa ruhu fiha da kuma mala'ika jibril eh yau shi ne ruhu din nan shi an fitar da shi ne saboda matsayin shi da darajarsa ka san kowane Allah subhanahu wata'ala kowane bangare Allah yana yin wane ne shugaba duk haka sai sa manzo Allah ke cewa idan za ku tafiya in dai kun mutu mutum ne to a ware wane ne shugaba ku haɗu ku yi mu baya ku ce to wani ne shugaban mu wanda idan za mu yi tafiyar nan in ya ce mu daina mu daina in ya ce mu yi mu yi an gane ko kuma a tsari idan aka sa shugaban kuma duk lokacin da aka sanya shugaban aka ce ga wani shi ne to kuma ko da ka tsaye to in ka saba mishi ka saba wa Allah in ka saba musu ka saba wa Allah da haka manzo Allah ya ce ce duk wanda aka bin wani shugaba a gare ka bai nake biyayya ba to idan ka saba musu ka saba wa Allah sai ka da yawa wasu nan waɗanda za ka ji sarkin musulmi ya ce a doki azumi ba sa doka suna kuskure eh suna kuskure saboda shi in dai shugaba aka da shugaba aka ce in dai umarni yake a yi kaza to kai don mu Allah ce duk wanda ya saba wa shugaban ka ce kawai ya saba wa Allah sai sama idan aka sanya shugaba idan baka je kamar mu baya ba ba ma ne ne mu baya ba kai yanke ba ka ce kai ni wallahi ban gida ba kuma ga shi da aka taru gaba ɗaya manyan ku sai da suka taru ka ce shi ne amma sai ka ce baka yadda ba to wannan da za Allah ce baka taru a gobe kiyama to sai ka koda ba a gauta ba misali ko ne a gari turu da biyu ba yadda dama sai an ce ba za mu sai kan da tsoro ya gauta dama wasu na cewa masu ya taɓa gano wata gara wata gaba ɗaya kawai sai dai ji an ce an gani ya duka ba wai za ka kawo kanka masa cewa sai dole sai ka gani ido da ido sannan za ka ce za ka duka ba a ba haka abin yake ba wannan al'ada muke kawai ta gargajiya al'ada muke ta gargajiya mun tafi a haka to ba haka ba ne ba to ke sa za a ga wato shi wannan wata yana da albarka a cikin shi da girma da matsayi a cikin saboda ni saboda mala'iku ne suke sauka a cikin shi wa ruhu fiya da mala'ika da to shi ruhu din mala'ika da shi ne shugaban mala'iku gaba daya da haka sai Allah kuma ya kebance shi a cikin mala'iku ba da yake kada zalil mala'ika kuma yake ruhu ba a tsara miki daraja da kima sai ka duk mala'iku gaba ɗaya su ba sa saba masa ba sa saba masa an gane ko ba sa saba masa yawwa to sai ka koja in dai shugaba ya yake kaza saboda wannan kuma dan Allah zuwa mana matsayin wasu gaba da in ya ka shugaba a cikin jama'a ko kuma wani guri haka to Allah subhanahu wataala yana nuna mana matsayin shugabanci eh yana nuna mana matsayin shugabanci in da aka ce ne shugaban ka ne to kawai kai ne ka bi shi to ka bi shi kawai yawa to sai ta Allah subhanahu wataala ya fifi ta wannan wata akan haka in shi ne ke tanazzalar mala'ikatu ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr kuma da izinin ubangijin su wato suka sauka a cikin wannan dare da izinin ubangijin su suka sauka a cikin wannan dare salamun hiya hatta mutsarin fajar wato salamun hiya to shi wannan daren da yake kadar din nan dan da yake kadar din nan aminci ya tabbata a cikin ka in dai Allah ya sa ka dace da shi to za ka samu aminci ne a ciki hatta mutsarin fajar kuma wannan dare yana nan ne har lokacin da alfijir zai fito har lokacin da alfijir zai ke wasu malamai suka ce wato akwai hadisin ma da ya dama zana sun lafi na sarmi ta duk wanda ya halarci sallar isyaki to hakika ya hakika ya samu daren da ya tsira kamar misali a ce daren da yau sai Allah ya sa ka halarci da wato ka je daren da ya tsira da wato ka je ka halarci sallar isyaki to inda ka je sallar isyaki kuma Allah ya sa wannan daren shi ne za a yi to ko da baka sarfin jaraba wannan halarta sallar isyaki da kai ka tsinkayi wani abu da cikin sa kuma za a baka wannan abinci sai ka ake so a cikin azumi din ka ta zuwa ka ta zuwa sallah wato sallar isha'i ta karfafe ta yadda dai dai da san kake karfafa kamar a baya musamman kuma daren goma ɗin na karshe suna da sai sun zo da yawa wanda suke nuni cewa daren da nake kayan din ya fi ƙarfi a cikin goma karshe din ba duk da cewa akwai sabani da yawa wasu malaman suna cewa wato tun ɗaya ma ga wata a nan ne yake ƙarfin take wasu ka ce a'a uku ga wata wasu ka ce a'a biyar ga wata wasu ka ce a'a ai bakwai ga wata tun da shi da ba wuturi wuturi ne shi shi da ma garin yake ƙarfin yana a cikin wuturi ne to amma mafi shahara mafi ƙarfi daga ne ashirin da biyu ashirin da ɗaya wato goma ƙarshe ke ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara to wannan su ne ke fi ƙarfi suka fi ƙarfi to wanda kuma ya fi ƙarfin hujja shi ba a cikin nan goma nan da ƙarshe shi ne ashirin da bakwai wanda shi ne wanda hadisi ya fi ƙarfi a kai yawwa ashirin da bakwai ɗin nan eh da wato bara mun karanto a bikin sosai mun yi bayani ne mai ƙarfin gaske duk wanda ya bige karatun mu na bara na cikin shi azumin mun bayyana wato maganganun magabata malamai da kuma hadisai wanda yake nuna karfin cewa a cikin wannan daren ne ma yake daren ashirin da bakwai ɗin nan da yawa daga sahabbai akwai waɗanda suka ga daren ne yake karfin a cikin ashirin da bakwai yawa eh a cikin daren a cikin ashirin da bakwai ɗin nan na'am to shi ne yake cewa eh to shi da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan wata mai albarka mai girma domin yasa kuma duk cikin wata ibada duk cikin wata ibada babu wata ibada da Allah subhanahu wata'ala bai bayyana mana ladarsa ba ladar da za a bada da kuma abin da za a bada shi azumi Allah subhanahu wata'ala ce azumi na wani ni zai yi sakamako da shi da haka da sa'a kowa sunan ma'anar yanzu ba a ce da duk wanda ya yi azumi ya gaba gaba ɗaya to iya adadin ladar ka ba ko yawwa ba a yi wannan ba a Allah cewa yi ni ce da azumi kuma ni zai yi sakamako da shi wato saboda girman shi da matsayin shi a wajen Allah sai sa a dage a yi kokari a kiyaye duk abin da zai kai azumi kuma a dage a ta ibada wata ne kuma da za a ta ibada wata ne da za a jajirce a ta kokari a riƙi lazumin muka a kai a riƙi lazumin muka a kai wanda za ka ga suna riƙewa a cikin wannan wata gonan nan na ƙarshe za ka ga sai riƙe suna yin istighfari kafa dubu saba'in wata na biyu za ka ga sai riƙe suna yin wannan salatin annabi dubu saba'in wata na ƙarshe sai su la ila ila lahu dubu saba'in akwai masu ɗaukar wannan niyyar da yawa dai shine ne daga da yawa ɗaliban ilimi suna ɗaukar wannan aiki goma farko su ta istighfari haka sun yi dubu saba'in goma tsakiya su salati dubu saba'in an gane ko goma ƙarshe su la ila ila lahu dubu saba'in to duk wanda ya yi wannan kuma abin ya tabbata ya yi to insha Allahu wato ba shi ba karin shi ba ba shi ba karin shi ba Allah zai kiyaye shi daga gidan kuma duk bukatun da ke gare shi Allah subhanahu wataala zai biya masa wannan yana daga cikin wannan fanni sannan kuma akwai dakiloli da yawa in mutum na bincike zai ga irin dakilolin da ake yawan yi a cikin wasannin kuma ka ga dama za ka iya ɗaukar wata dakila sai da kanka kawai sosai eh wanda ka san za ka iya an gane ko to mutum zai iya yin wannan to alhamdulillah yasa muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya maido mu a wannan lokaci da wato wannan lokaci mai girma mai albarka da za mu ci gaba da wannan karatu mai albarka to za mu tashi wato a cikin wannan kissa ta annabi salihu wanda ita wannan kissa da za mu shiga ciki muna cikin dai suratul hud ko eh cikin suratul hud aya ta 62 cikin suratul hud aya ta 62 a nan ne za mu tashi inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qalu ya salihu kar kunta fina marjuwa qabla hadha atanahana an ta'budu ma ya'budu aba'una wa inna la laki shakkin mimma tad'una ilayhi murid qala ya qawli ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min allahi in asaytuhu fama tazidu nabi ghayra tahsir ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأكلكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير محزوب wato wannan aya tana magana ne tana ba mu kissa ne akan abin da ya faru game da annabi salihu da shi da al'ummarsa da kuma irin jahilcin da suka yi da irin jahilcin da suka yi da kuma azabar da Allah subhanahu wata'ala ya zo karɓo su a lokacin da suka yi wannan aiki wato shi da Allah subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi salihu da annabi salihu ya zo kamar ayar da muke ta baya sai annabi salihu ya kira jama'ansa ya tare jama'ansa ya kira su ya ce ya qaumi ibudullah ko ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane ku bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba ku da wani ubangiji ba ku da wani abin bautawa da gaskiya in ba Allah ba ba ku da wani Allah ba ku da wani Allah subhanahu wata'ala sai shi shi ne wanda ya halitta sannan ya halitta kasai ya halitte ku ya yi ku ya yi abin da kuke yi ya yi abin da kuke ci ya yi abin da kuke sha ya yi komai da komai wannan ba kadai ya ishe ku malamai sufaye suka ce ya ai mutum ma ba ma wai ya karanta aya ba ko kuma wani malami ya zo ya faɗa masa ma wai azai san Allah eh yace ko da shi ba ko ya san Allah aka ce jikiri da aka lado mai kara a bayan sa yana tsaye can kawai sai yi wannan karan yayi ya murkuka wato ya motsa karan yayi irin karan nan kata sau kata sau din nan an gane ko a bayan sa sai ya wanga ya wanga ya wanga ko ina sai gaba kowa ya karan da yake yi to ta rahe to ta rahe shi sai gane ki a to lalle akai wanda yayi ne wannan karan ne sama yayi kasa dan haka shi ya ba da iko wannan karan da motsa an gane ko to dai ka kai ke da shi ya zama sufi ko da kada sufi ba ma'ana kai ke da shi ya san Allah sai baka sani ba saboda ai wannan aya ce aya ce ko da zaka san lalle akwai wanda ya halice ka kai da kuma ka tashi daga bacci da kana kwanci baka san da hankalin ka yake ba amma a baka dama ka tashi in ka tashi ka je ka motsa ka ɗebo ruwa in a walla za ka kai a walla hannu ka duk yana motsa to wai ya yake baka ikon damar wanda motsa da hannun ai za ka tunani da kanka eh to shi ne yake cewa to shi ne yake cewa ku bauta wa Allah wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi huwa ansha'akum min al-arabi shi ne wanda ya farar da ku ko ya halice ku daga ƙasa eh ya halice ku daga ƙasa wa sa'abarakum ya kuma ya raya ku a cikin wannan ƙasa shi ne da yake ya halice ku daga ƙasa shi ne annabi Adam annabi Adam ne kan cewa an halice shi ne daga yanko ko an halice annabi Adam daga yanko idan aka fassara ruhu kuma tubu ilaihi inna rabbi qaribul mujib ku nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala daga wannan shirka da kuke yi ku je da shirkan nan kuma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi menene bambancin istighfar da bambancin tuba shi istighfari shi ne ma'ana a karkare maka wannan zunubin da kai sai a karkare maka wannan zunubin da kai an gane ko shi kuma tuba shi ne idan ka tuba zuwa ga Allah cewa har abada kaman ka kudu ta ne ba za ka sake komawa kan wannan abin da kai ba za ka sake komawa kan wannan abin da kai ba sai ka idan ka san ba za ka bar abin da kake yi ba in da ka san ba za ka yi ba to kai ka rika cewa Allah ba tuba sai rika cewa Allah ka gafarta mani saboda ni saboda kar ka gani da yake jiran duk da akwai hadisin da ya ce ma cikin wanda yake neman gafarar ubangiji Allah subhanahu wataala kuma ya koma kuma ya ƙara neman gafara kuma ya koma to yana ingilanci da Allah sai balle tuba eh balle tuba ka ga ga misali kamar mutum ne lokacin sallah yayi sai ya jinkirin sallah sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to kaga mu amma ya san yayi ne shi yana neman gafarar Allah Allah subhanahu wataala ya yi masa gafara akan wannan jinkirin sallah da yi to amma saboda saboda rauni na halitta ba zai iya yanke kauna ba zai sace wannan jinkirin ba ko eh suna yi wannan kauna ba saboda zai iya kasancewa wani lokacin da yi to shi ne in tashi sai ce aka mutum da aka yi sallah amma idan yake Allah na tuba Allah na tuba to shi fa wannan tuba babbanci shi ne in tashi in dai kake ka tuba to ana wato ana nufin cewa har abada ba za ka sake yi ba yawa har abada ba za ka sake yi ba sai ka dace Allah subhanahu wataala yake wato ku ce fasaga ruhu wato sai annabi ta ce ku nemi gafarar Allah sai ka ce cewa kuma faddan an gane ko sai ce summa kaga kina akwai bambanci da istighfari da wannan din kenan summa sannan tubu ilaihi ku tuba zuwa gare shi ku koma zuwa gare shi kar ku sake komawa a inda kuka ji wato na shirka kenan yawwa na shirka kenan sai sa ita istighfari ita istighfari wato ita shirka tana buƙatar tuba ne ba istighfari ba tuba kawai suke buƙata to tuba suke bukata kai sai ka sake koma bayan ta yi istighfari akan ruwan da kai to ka tuba ba za ka sake komawa ba wannan shi ne eh inda rabbi qaribul mujib ajiza ubangiji da Allah subhanahu wataala makusanci ne da ilimin sa mujib kuma bai karbawa ne alu wato ya talu din ka ce ya kai talu karkun ta tida marjuwa qabla haza suka ce ya kai talu hakika da ka kasance a cikin mu marjuwa wato abin ƙauna abin ƙauna wato abin kyautata wa zaton cewa wai ka ci kowa da kowa an gane ma'ana da rikin narzu an ta kuna sanyi da muna ƙaunar ma za ka iya kasancewa su gaba daga cikin mu amma yakin ƙabla haza kafin yanzu abin da ake nufi da marjuwa shi ne mutum da yake cikin jama'a ɗabi'a ta samun banda da ko da ɗabi'a ta kowane mutum daga cikin su halin sa ya bambanta da halin kowane daga cikin su an gane ko ɗaukakarsa ta bambanta da ɗaukakar duk duk mutanen da ke ciki wato kamewarsa da amanarsa da haƙurinsa da juriyarsa duk ta bambanta da kowa to kaga idan an tashi za a ba da wani misali wa kake ganin za a ba eh kaga shi za a ba ko to da haka sai a kira wannan mutumin da marjuwan to shi ba annabi salu da suka kira shi marjuwan a nan gurin wato suna nufin da ta kasance wanda muke son mu ba wa shugabanci kabla haza ai kafin ka zo mana da wannan abin da ka zo da shi da kaɗai Allah na cewa wai mu je mu kaɗai Allah mu tsala allolin to kai annabi salihu lalle lalle da ka kasance marjuwan ne eh sai ke faɗa musu wannan magana wato da ta kasance wanda muke kaunar babu ba su shugabanci wanda muke kaunar babu ba su shugabanci kabla haza kafin yanzu a tana hana an an na abu da baya abu da aba'una shin yanzu za ka hane mu an na abu da mu bauta wa baya abu da aba'una abin da iyayen mu suke bauta wa da suke fili a baya wa inna na na fi shakkin cewa dai mu muna cikin kokon ne ba ta da una ilayi daga abin da kake kirawo mu zuwa gare shi da cewa wai mu kaɗaita Allah mu tsara kowa mu tsara allolin mu mu kama Allah muridin wanda shi bai sanya kokon ne kowane lokaci wato wannan abin da kake kira mu zuwa gare shi to ai yana sanya muku kokon ne gaskiya wato abin da suke faɗa kenan kana sai annabi wato sai annabi salihu yace ya qauli ara'aytum in kunta ala bayyinatin min rabbi wa wa atani min rahmatan fa man yusirni min allahi ila asaytu fa ma tajidu li ghayri tafsir yace ya ku mutane ara'aytum in kunta ala bayyinatin in yanzu kuna gani idan na kasance a bisa hujja mabayyaniya bayyana ta kasance bayyanatin wato hujja mabayyaniya idan da kasance a bisa hujja na bayyana ya rabi daga ubangiji na wa atani min rahmata kuma ya bani annabta daga gare shi da rahmata ana rikon annabta ya bani annabta daga gare shi kaman da shi bi min Allah wani ne zai kiyaye ni daga Allah subhanahu wata'ala ina asaihu idan da saba musu wato yana nufin da suke kokarin sa hana annabi salihu ya kira wuce zuwa ga Allah kuma wai ya kyala abin da yake kiran shi zuwa gare shi ya zo su kama abin da wai iyayen su suke bauta mawa na gumaka da sauransu da suka da suke yi. Da shi kuma annabi salihu yana ganin Allah subhanahu wata'ala wato ya ba shi annabta ba shi kuma yana da hujjoji mabayyana ya tabbatar yana da hujjoji yana da hujjoji mabayyana to kuma sai a ce ga shi ya je ya ji abin da suke kira zuwa gare shi to idan ya bi to gobe kiyama za su kiyaye shi daga wannan azabar ta Allah kada ka kiyaye shi daga wannan azabar ba to shi ne ke cewa to idan ya kasance da saba wa Allah subhanahu wataala to ku ne za ku hada ni to ku ne za ku kare ni daga azabar Allah subhanahu wataala idan ta zo mana gobe kiyama kama ta jibi da bibi da tafsir wannan fa abin da kuke kira da zuwa gare shi da cewa wai in tsani kiran ku zuwa ga Allah da bar bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce ni ya halicce ku shi ya sama shi ya kasa shi ya duk abin da ke cikin kasai gaba ɗaya abin da ke cikin sallai in kuna hana da akai to kamata jidu da ni ba abin da kuke kara mana gairi da kafir sun dai ba kasa ba da akara wani asara ce kawai a ce abu abin da kuke ba wato abin da kuke bauta mawa wanda kuke da'awa kuke rayawa wai abin da iyayen ku suke bauta mawa aiki ba a yi take wannan kawai asara ce wannan kasa ce ko kawai suke kira ba zuwa gare shi shi ne za ku kara mu wa ya kai da hadi na katun laji na'am
wa ya qaumi hadi na katun laji lakum aya فذروها تأكل في الأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم يبغي فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب
نعم تولي Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ya kauli hazihi naqatul lahi lakum ayatan fazruha takul fi ardil lahi wa la tamassuha bisu'in fayakunukum azabun qarib فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب to bayan annabi salihu ya faɗa wa Allah wato ya faɗa wa su mutanen wannan bayanin da ya gabata kai to sai suke cewa to ya kai annabi salihu ko ya kai salihu tun da lokacin duk da ke gani shi annabi bane ya kai salihu ni za ka ba mu ni za ka nura mana na cewa kai kai annabin Allah ne ni za ka nuna mana to shi kenan sai suke cewa sai annabi sani yake to me kuke nema sai suka ce a abin da suke so yanzu ga dutse kan suna ce wancan dutse ya yi dakuda ya haifa musu sanuwa in ya haifa musu sanuwa wato yan maraka haka ya haifa musu ‘yan maraƙa kuma ita ma ita ma wannan ‘yan maraƙa ita ma kuma sahihu tare da ɗanta. Eh, kaji sai suka faɗa abin da a al'ada ma ba a yi. Amma saboda ni saboda sukuri, saboda ni al'ada ba a yi sa, ni dai dutse. Kun ga dai ba haihuwa yake ba. Dutse ba mutum ba ne, dutse ba magana yake ba. Ba wani abu ba ne ba baya ma daga cikin rayuwa. Amma sai suka ce wai wai kaguwa ta fito daga cikin wannan dutse kuma yanzu yanzu nan sannan kuma wannan taguwa ita za ta fito da ɗanta a cikin wannan dutse to wannan shi ne za su tabbatar da cewa lalle lalle shi annabi suke da sun faɗa da wannan magana to nan ka annabi tarihi sai ya wato ya je ya samu ruwa ya arwalla da ya arwalla ya yi sallah na shi lafi ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama ya ba shi iko yace kawai ka yi ma wannan dutsen magana kai miki magana an ba ka dama an ba ka iko kai an ba ka dama an ba ka iko duk abin da kake bukata ka ce ma wannan dutsen yayi insha Allah Allah subhanahu wata'ala zai ba shi izini kuma yayi to shi kenan annabi duhu ya zo ya samu wannan dutse yace wannan dutse ya kai dutse ka haifo min da sanuwa yanzu sai ga dutse yana nakuda irin yadda ka san dabba na nakuda haka dutse ke nakuda. Dutse ya ta nakuda ya ta nakuda ta ke kirgir sai ga wata sanuwa ta fito daga ciki. Da sanuwar nan ta fito ita ma ta fito da ɗan daga ciki kamar yadda suke bukata a cikin wannan halin a wannan lokacin. Duk sai suka fito. To shi kenan bayan wannan taguwa ta fito sai annabi Salihu yake cewa wa ya tsauni ya ku mutane tun da kuka buƙaci a fito muku da taguwa to ga taguwar nan ta fito amma muku sani wanda taguwar ba tawa ba ce hadihi na qatul lahi lakum ayatan wannan taguwa ce ta Allah subhanahu wata'ala dan ta kasance aya a gare ku dan ku tabbatar da cewa lalle ni dan aikin Allah subhanahu wata'ala ne haka ruwa ta kulki abdullahi amma ku sani akwai sharadi ku kyale ta tafi fi ardillahi wato ta yi ciwo a cikin ƙasar Allah ta ci abin da Allah ya arzuta ta da shi a cikin doron ƙasar wala ta musu haji su kar ku shafe ta da wani mummunan abu na cutarwa ko ku kashe ta ko ku soke ta ko ku yi mata wata illa yace kar ku yi mata wannan idan ka kuka yi mata to ka ya kuza kuma azabul qarib azabar Allah subhanahu wata'ala wanda take makusanciya za ta kama ku azabar Allah za ta kama ku in dai kuka sake kuka ta'ada to Allah subhanahu wata'ala zai kama ku da azaba to shi ke da Amir Salihu ya faɗa musu wannan magana ba aka ruha sai suka ji suka ta hukumuni bayan ya faɗa musu ya ce ai fa zaruha ta kullu fi ardillahi ku tsare ta tafi daga cikin arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya mata a cikin doron kasa shi ne sai aka raba musu baji wato akwai wata rijiya wannan rijiya ita kaɗai gare ta a cikin garin a cikin garin kan wajen sha a cikin garin ita kaɗai gare su sai da misali yake abin da za a yi wannan ita wannan jagowa tana da sauruwa sannan su kuma wanda ya rije ita kaɗai gare ita kaɗai ce riban ruwa ya ga ce musu Allah subhanahu wata'ala ya ce ki kyale wannan jagowa a yau za ta canza ruwan rijiyar nan gaba ɗaya amma yau din ba za su nemi ruwa ba gobe kuma jaguwar ba za ta sha ruwa ba a gobe su kuma su ne za su zo su nemi ruwan nan gaba ɗaya kowa ya zo ba duk kuma wanda zai iya ne ya ɗebi daidai wanda zai ishe kuma har jibi an gane ko ya ɗebi daidai wanda zai ishe su har jibi amma su kano na takwai amma gobe ranar da ba za su ɗebi ruwan ba za su iya zuwa su tatsi nonon ta gaba ɗayan su garin kowa zai iya tatsan nono yadda yake so kaga malam ai an yi masa adalci saboda ni saboda nono ya fi ruwa saboda ni ya fi ruwa nono shi yana tafi da abincin sa ne in dai ka sha nono duk wanda ya sha nono baya buƙatar abinci an ce nono tafi yake da ruwa da abinci gaba ɗaya da ruwa da abinci ke tafi to sai aka ce ba za su same shi ba sai sun bar taguwar ta canye ruwan nan ta da wannan rani su ba za su yi ba amma ranar da za su je su ɗebi ruwa kaga za su ɗebi ruwa kuma za su ɗebi ruwan ta ko kaga wanda ta an yi masa adalci sun ka ce sanya da sanya da haka shi kenan haka tafi a haka suna ɗiba suna ɗiba suna ɗiba suna tsaka suna ɗiba suna tsaka sai aka samu wani taƙi daga cikin jama'arsa wanda ake kira shi da wannan kuda sunan shi kenan kuda ana ce mai wato sunan baban shi Salim kudar gini Salim shi ke nan sai ya je ya same ta ya soke wannan taguwar shi ne za ka ji Allah na faɗa can cikin wannan wancan su ko wancan su wani ha hawan kamar ya kalla hawan da ya kalla hawan da ya ga ya hawan mai ba bana wa nan goma da ha hawan da mutum ban sawa ha fala ma ku jira hawa ta kawo haka da mun zaka wa garka fa mun da ta haka da saboda bi dan wa halin ba ta hatta faƙal mahum rasulullahi na katallahi wa suqiya ko faƙal mahum rasulullahi wato manzon Allah subhanahu wataala manzon Allah shine annabi salihu sai yace musu wannan taguwar Allah subhanahu wataala ne da kuma mutawar ta gaba daya fakazzabuhu fa aqruha ko sai suka karyata annabi salihu suka da suka soke ta farandama alaihi rabbahum bi dhanbihim fasawwaha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتوعا sai ubangiji ya tabbace su ya sace su ya aiko musu da musiba gaba ɗaya saboda wannan zunubin da suka aikata na soke wannan taguwar ya ka sace su aka tafi da lamarin aka ɗaga kasai gaba ɗaya aka soke su kamar yadda zai faɗa mana cikin wannan aya ta suratul hud to shi ke da suka je suka soke ta faqala salihu ya da salihu yake da su to tamattabu fi jarikum thalathata ayyam tun da har kuka soke wannan taguwa to lalle lalle ku ji dadin ku ma'ana an ba ku dama nan da kwana uku ku yi duk abin da za ku yi daga wannan rane ba ku ba duniya azaban Allah za ta zuwa an ba ku dama nan da kwana uku kawai ya kamata wannan damar shi ne kamata ku ji dadin rayuwar ku fi darikum a cikin a cikin gidan da dinku salatata ayyam iya kwana uku domin kuwa kwana uku din na cika za a halakar da ku zalika wa'adun ghairu makzub kuma wannan alƙawari ne ghairu makzub ba wai ƙarya bane ba sai ya tabbata da kwana uku din nan ku ji dadin rayuwarku amma fa za ku halaka dan da kwana uku din nan tunda har kuka doke wannan taguwa alƙawarin da aka yi amma kuka zo amma kuka zo kuka saba shi na kala ma ja'a amruna فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز نعم وأخذ الذين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
sai Allah subhanahu wataala ya ce falamma jaa amruna نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن السجن يومئذ إن ربك هو القوي العظيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأزمه في دارهم جاثمين فلما جاء أمرنا يا يند لمر يزومك لعلى كدك وفي عند عذاب السجن على كدك نجينا صالحا كما كثير تبدأ النبي صالح والذين آمنوا معه دون أن تستهي إيمان تاردك برحمة منا tare da rahama daga gare mu a kansu. Wa milkizir yau ma'izin, sai ce, sai muka tseratar da su daga taɗewa a wannan ranar. Muka tseratar da su, inda rabbaka huwar kawiyar aziz, hakika ubangijin ta shi ne mai karfi kuma wanda yake mabuwayi. Wa aka zan na zina zalamu sai hatu fa zuma hutu da rikin jasmin, wa aka zan na zina zalamu sai hatu. A sai hatu ƙara, wa aka zan na zina zalamu sai ta rike waɗanda suka zalunci kawunansu. فأصبحوا في دارهم جاثمين تتكواي جري أتشن جرى تجنسو جاثمين أجر كتب saman gwiwoyin su dukkan mutu wato a lokacin da abin ya kasance lokacin da abin ya zamo aka ce musu dama an ba su damar zuwa nan da kwana uku ko su ji daɗin rayuwarsu amma daga ranar shi kenan sun halaka to shi kenan a lokacin sai azabar ta zo da azabar da ta zo sai aka tseratar da annabi salihu aka ce wa annabi salihu ya tafi da shi da iyalansa gaba ɗaya su bar wannan gurin domin kuwa za a halakar da su waɗannan jama'an da suka soke wannan tagoyi da jama'an da aka share da su gaba ɗayan su za a halakar da su annabi salihu aka umarce shi da ya fita tare da waɗanda suka yi imani gaba ɗayan su su dubu hudu ne daidai zama a lokacin waɗanda suka yi imani da annabi salihu su dubu hudu ne to shi kada aka tsirkar da su a wannan ranar sai Allah subhanahu wata'ala ce wa min khizyi yawma idhin tare da kuma irin wannan tsafewai da zai tabbata akan waɗannan kafirai Allah subhanahu wata'ala ce duk sai muka tsirkar da annabi salihu tare da jama'arsa a wannan ranar ba su daga cikin waɗanda za su taɓe za su ce wato za su yi asara tare da jama'arsa gaba ɗaya domin ubangijinka Allah mai ƙarfi ne kuma wanda yake mabuwayi to shi kenan ana nan jeje wajen sallar asuba kamar yadda wasu malamai suke faɗa sai ga tsawon nan ta zo musu sai ga tsawon ta zo musu gaba ɗayan su aka yi wata irin tsawa sai ga su kowane ya yi jirkice kamar irin yadda mutum wato an san irin wannan gasu na drill down ko wanda ake a boko kaga an an durkusa da gwiwoyi an yi tsayi ko yadda irin wani malaman boko suke yi ma wani mutane yau yawa wani ba daura musu jiki da sauransu to haka aka iske ko kowane a cikin gidan ya yi irin wani irin irin durƙusan nan amma kuma na ya mutu da ta ji da taba shi kawai sai dai ya faɗi yawa sai haka aka iske shi ne ta yi da kan eh sai ga shi suka zamo a azbahu suka zamo da sassafe cikin in ka ga iske ta a cikin gidan jinsu ga su nan a durƙusa suke sun mutu ka allan ya ga dauciya
ka allan ya ga nauciya ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بؤدل ألا بؤدل ثمود فألم يدلوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بؤدا لثمود yake ka allan ya da lauci kai ka ce ma ba su zauna a cikin wannan jaddadin nasu ba ka ce kai aka kace aka kace kai ka ce ba su zauna a cikin a cikin gidajen su ba ala surara ta ji inna samuda kafaru hakika samuda ba sun kafirce wa rabbahum ubangijin su ala baqudan li samud saurara ta ji baqudan nisa ya tabbata ga samudawa daga rahmar Allah subhanahu wataala in ba su ba rahmar Allah nisa ya tabbata a gare su نعم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نفرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيز فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نخرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Allah subhanahu wata'ala ya gama ba mu labarin abin da ya faru tsakanin Annabi Salihu da jama'arsa gaba daya. To yanzu kuma za a ba mu labari game da abin da ya faru ga mutanen Annabi Nuhu da kuma bakuntar wato bakin annabi Ibrahim da suka suka same shi waɗanda su ne suka ji suka halakar da mutanen annabi Lut da Allah subhanahu wataala ya aiko sai sa Allah subhanahu wataala ke cewa wala qad ja'a rusulun la ibrahima haqiqa manzannin mu ya ta zo wa Ibrahim annabi Ibrahim da rubutuwa da bishara shi da annabi Isa haka da annabi Yaquba qalu salaman sai suka ce da shi salamun amin wato kamar su ce assalamu alaikum in shi ne suka ce salaman ai aminci aminci da tabbata bisa annabi ibrahim kenan da ahalinsa kala salamun shi kuma annabi ibrahim sai yake wa alaikumus salam mana shi ne kala salamun shi ma yake aminci kama da bisa an ja a bi ijirin haniz annabi ibrahim bai zauna ba har sai da ya zo masu da ijirin haniz da wani dan maraki haniz wanda yake soyayye sai har sai da ya zo masa da dan maraki soyayye kana ma ra'a aidiyahum la tasilu ilayhi la kirahum yayin da ya ga hannayensu ba ta sabi zuwa ga wannan abincin da ya kawo masu ba na kirahum sai ringa yin tsari tsari da su wato ya dan fara jin kaman kai ya abin yake haka baki ne suka zo saboda annabi Ibrahim yana girmama baki in dai baki suka zo to yana girmama su yana karrama su to sai ga duk abin da suke musu amma ba ta karba kin shi ne sai ringa yin tare tare da su wa aujata minhum sifatan sai ya ɓoye a cikin zuciyarsa wato tsoro yana ɗan jin tsoro sai tsoro ɗan fara kama su akan saboda duk abin da ya kawo musu fasa shi ga ɗan maraki an kawo musu soyayya amma ba su ci ba to sai suka fara jin wato sai ɗan ta dan fara jin tsoro a kansu kalu sun ka ce shi za ka kafa illa ursilna ila qaumi lut kar ka ji tsoro to are mu an aiko mu ne zuwa mutanen annabi lut wa mar'atuhu qa'imatin ga matar annabi ibrahim tana a tsogur fa gani ka tana wato tana mulmuki tana jin daɗi akan cewa an aiko su ne za a halakar da mutanen annabi lut فبشرناها كما في آية مثل بشارة بإسحاق ده النبي إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما في بايع النبي إسحاق ما أكاد مثل بشارة ده النبي يعقوب to ita wannan aya wato a lokacin da suka zo su waɗannan manzanni ɗayan sako da aka aiko su wajen wajen mutanen annabi Nuhu sun fara biyowa ne ta wajen annabi Ibrahim saboda annabi Ibrahim eh ai kaman yana matsayin mahaifi ne ga shi annabi wannan ga annabi Lutu din saboda da baban annabi Lutu da annabi Ibrahim yaya da kanin yawa kaje da aki yaya da kanin yan uwa ne tsakanin to ce ta da suka tashi zuwa za su je wajen annabi Lutu sun suka fara biyowa ta wajen annabi Ibrahim suka zo ta wajen annabi Ibrahim wanda ake su waɗanda aka aiko din su uku ne da mala'ika Jibrilu da mala'ika Mika'ilu da mala'ika Isra'ilu su ne waɗanda aka aiko a wajen shi annabi Lutu din suka fara biwa ta wajen annabi Ibrahim wasu malamin kuma suna cewa a su tara ne wasu kuma suna cewa masu goma sha biyu ne wasu ma dai kai suna cewa dai a kai su ashirin ne wasu ma dai suna cewa ma dai kai dai suna da dai zuwa ne da dai manzanin malamai da yawa amma abin da ya fi sura shi ne su uku ne mala'ika Jibrilu da mala'ika Mika'ilu da mala'ika Isra'ilu wanda su ne ake cewa su ne manya-manya daga cikin mala'iku gaba ɗaya. Annabi Ibrahim ya rayu a cikin rayuwarsa shekara ɗari da saba'in da biyar. Ɗari da saba'in da biyar Annabi Ibrahim ya rayu. Tsakanin da Annabi Nuhu shekara dubu ɗaya ne da ɗari shida da arba'in. Dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in tsakanin da Annabi Nuhu. Wanda ana cewa wato Annabi Nuhu shi ne farkon manzo ko? Annabi Nuhu shi ne farkon manzo. Farkon kuma annabta shi ne Annabi Adam. to duk da zai malamai da ana sanya annabi adam din daga cikin manzanni kuma in ana sa daga cikin manzanni ka san manzo daban annabi daban sai manzo daban annabi daban to to shi ma kuma ɗan ɗansa ɗin waɗanda aka ba annabi ibrahim shi ne annabi isa haka wanda aka mai bishara yanzu shi ma sai da ya rayu shekara ɗari da tamanin daidai shekarun da shi kuma annabi wato yaƙuba sai da ya shekara ɗari da arba'in da bakwai kamar yadda wasu malaman suke faɗa to shi ne dai da suka zo shi mala'ika Jibrilu da mala'ika Mika'ilu da mala'ika Isra'ilu sai suka zo suka samu annabi Ibrahim da suka zo sai suka fara masa bishara sai sai suka masa bishara suka zo mai da bishara cewa saboda lokacin ba ka hanzuwa ba sarki aya to sai suka mai bishara cewa za a baki annabi ita haka da annabi Yakuba kuma bayan sun tsufa dai ita mace ma Saratu tana da shekara casa'in da tara a wannan lokacin tana da shekara casa'in da tara shi kuma yana da shekara wajen ɗari da ashirin ɗari da ashirin wasu kuma suna da shekara ɗari ne da shi to shi da suka zo suka yi mai gaisuwa suka yi wato suka yi suka gaishe da shi sai annabi annabi Ibrahim sai ya tashi ya tafi ya tafi ya je cikin gida ya kamo dan mariki ya yanka ya soya shi kace shi a lokacin ya taho a gurin baki saboda shi dama yana ganin baki sun zo to zai sauyi ya je kai masa hidima ita kuma matar annabi Ibrahim Saratu da ta je yana ta hidima yana ta hidima ita ma ta tashi ta je tana ta hidima shi ne Allah subhanahu wata'ala ke cewa wato eh wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat wato matar ita annabi Ibrahim Saratu tana tsaye tana gudun tawa wannan kai maka din da aka ce wato tana tsaye ne cikin hidima ta dauko wannan ta dauko wannan ta dauko wannan ta dauko wannan tana kokari ta gani ya za a yi hidin tawa waɗannan bakin da suka yi to shi ne da suka hidin ta musu suka kamo dan markin nan suka soya suka kawo miki wato suka kawo musu bakin suka nika musu wannan wannan dan marki sai ba su karba ba da ba su karba ba din to shi ne nan annabi Ibrahim sai ya fara jin tsoro tsoro ya mun kawo wasu kuma ba su karɓa ba to nan ne sai suka fara jin tsoro annabi Ibrahim ya tada a lokacin yanayin da jin kamar aka fargaba fargaba to shi ne da suka ga lalle annabi Ibrahim ya fara ya fara haka tsari tsari da su shi ne sai suka ce da shi a'a la ka tafin la ursilna ila qaumin kai ka ji tsoro to da mu an aiko mu ne kawai zuwa mutanen annabi Nuhu a nan aka aiko mu to nan sai suka gane cewa lalle waɗannan ba mutane bane ba mala'iku ne to a nan ne ita kuma matar sa wato a nan ne matar Annabi Ibrahim ita kuma sai ta murmushi ta ji daɗi saboda ni saboda ita dama ta kagara da shi ta kagara kawai ma a halakar da shi saboda irin fadar da shi to shi ne sai ta fara yin murmushi wasu malaman kuma suka ce a ta yi murmushi ne don cewa an yi mata bishara za a ba ta ita haka kuma za a ba ta wannan ya kuma bayan Annabi Isa haka ne shi ne sai ta murmushi da haka to shi ne sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa mun yi mata bishara da annabi Isa ka bayan annabi Isa ka muke mata bishara da kuma annabi Yaqub qalat sai take cewa قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أعتجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالت يا ويلتا أألد وأنا أجوز وهذا بعلي سيفا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم ahalul baiti innahu hamidul majid shikenan sai wato sai ita sai ina taratu mata annabi ibrahim sai take cewa ya wailata wannan kalma ana fadanta ne kaman wato abu wanda yake na mamaki lamari mai girman gaske an gane eh shi da ake cewa ya wailata shi da take kai sai take kai suna kai amma wannan abu kada girma yake shi ne ya wailata amma wannan abu kada girma yake kai abun abun ban mamaki ne a alidu wa ana ajuzu shin yanzu zan haifu kuma alhali ni tsohuwa ce wa haza ba ali sai kan hadiran ko wato wa haza ba ali sai kan ga shi kuma shi mijina tsoho ne wanda yake mai girman gaske wato ya tsufa sosai shi ne yake dama shekara ɗari da ashirin ko ita kuma shekara tasa'in da tara kaga sauran ɗaya ce na take ɗari ɗaya ita ba tsakanin su shekara ashirin da ɗaya ne to shi da take mamaki har a ce za a samu ɗa a wannan lokacin eh inda ha gane cewar aji kai wannan lamarin wannan abu akwai ban mamaki a cikin ake za a sami a tsakanin tsofaffi guda biyu qalu sai su waɗannan mala'iku suka ce a ta ajabi na bin amurin nan shin yanzu sai za ki ringa mamaki da lamarin Allah eh za ki ringa mamaki da lamarin Allah wannan fa lamarin Allah ne ba yin mu bane ba lamarin Allah ne rahmatullahi kuma rahmar Allah ce wa barakatuhu alaikum da albarkatansa gaba ɗaya yayin su akan ahalul baiti ya ku ahalin ya ku ahalul baiti wato ran da aka ahalul baiti ana nufin ahalin shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam inda huwa hamidul majid to da shi Allah subhanahu wataala abin yabo ne majidin kuma mai girma ne ba abin da zai gagare eh ba abin da zai gagare Allah subhanahu wataala to shi ne wannan ita tana mamaki yaya za a yi a ce ga shi an wanda yanzu a al'ada za mu ga za mu ga zama za mu ga mafi yawanci yanzu mace da ta kai shekara hamsin sai zama ma ta daina haihuwa ko eh kada ta daina haihuwa wasu ma ba ta kai hamsin din wata daga arba'in da abu zo ma sai ta daina haihuwa to amma dai a yanzu mafi karanci mafi karanci dai ana samun da arba'in da wani abu ne kawai za a ga kawai mace ta daina haihuwa to amma su kuma ka ga wanda ai abin mamaki ne a ce ta kai wato sun kai shekara ɗari ɗari ko shekara ɗari ɗari sai annabi ibrahim din ma wasu malamai na cewa shekara ɗari da ashirin ita ce ke da shekara ɗari ba ɗaya to shi ne kaga dole su mamaki ga kurkura a tare da su ga tsufa a tare da su to shi ne sun ga wannan abin ya wuce ya wuce al'ada dan haka suke cewa ya Allah har za mu samu ƴaƴa yanzu haka eh to sai yayi mala'iku suke nuna musu irin girman Allah subhanahu wata'ala suke nuna musu girman Allah na cewa ai abin lamarin daga Allah yake su ma ba daga gare su yake ba su ma kawai ɗan sako ne ɗan kawo bisara ne ɗan kawo bisara ne sai ta suke cewa ai kalu a ta'ajabi da min amrin lahi sai za ku ringa mamaki daga lamarin Allah ne eh ai wannan rahamar Allah ce da albarkar sai yayi a gare ku ya ku ahalin gidan Annabi Ibrahim domin Allah subhanahu wataala shi abin da ne kuma mai girma ne kana ma zahaba an Ibrahim ar-rauh
فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط na'am إن إبراهيم لحليم أواه حليم
فلما ذهب عن إبراهيم الروء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب الله سبحانه وتعالى يقول فلما ذهب عن إبراهيم الروء لأن ترجتا تتفرج عن النبي إبراهيم وجاءته البشرى فتو بشارة تزومتا فلوكة يجادلنا في قوم لوط يلا يمنى جايية أتكلم wato mutanen annabi lulu wato yana mana jayayya game da ita halakar da mutanen annabi lulu dan a wannan lokacin lokacin ka san dama idan abu ya kai ya kawo ai ka san dakewa ake ko to da yaji alamun faga abin da su waɗannan ɗan aikin nan suka zo da shi suka zo da shi to ai sai turgitin ma gaba ɗaya sai ka sai kuma suka dawo suna jayayya tsakanin su da annabi ibrahim da su da su ɗan aikin shine waja'atul bushra sai bushara ta zo mashi yujadiluna fi qaumi ludin yana mana jayayya a cikin lamarin mutanen annabi lu inna ibrahim la halimun awahum munib sai ta amma fa hakika annabi ibrahim mai yawan hakuri ne kuma awahun mai komawa ne ga Allah munib mai kawwara lamarin sa ne gaba ɗaya zuwa ga Allah komai na jira mai da shi ne zuwa ga Allah eh dan karga an ce yujadiluna a akwai abin da yake nufi da wannan akwai abin da yake nufi da wannan a lokacin dama zai magana da yaji duk wanda yana daga cikin tausayi na annabawa tausayi ne na annabawa yake cikin zuciyarsa tausayi ne a wannan lokacin kuma ya motso a wannan lokacin saboda ni an ce za a je a halakar da mutanen annabi lu to shi ne sai na tausayin ya taso da kuma ganin girman mumuni wanda ke tabbata nuna mana wannan girman mumuni da matsayin mumuni a wajen Allah subhanahu wata'ala to shine a lokacin da wannan firgicin ya tafi sai ya tsaya yana yi musu suna magana shi ma yana magana a wannan lokacin abin da suke cewa shi annabi wato annabi Ibrahim sai ke cewa gare shi a ta haliku da karyata fiha salasu da ati muminin shin yanzu za ku halakar da wato za ku halakar da alƙaryar da a cikinta akwai salatu da aka mumina akwai mumini ɗari uku a ciki kanu na sai ka ce a'a sai da ibrahim ya sake cewa da su a fata hali kura karyatan fi hali a ta muminin in za ku halakar da mutanen wato za ku halakar da mutanen da a cikinsu akwai mumini ɗari biyu shi ma dai suka ce a'a kanu sai suka ce a'a sai annabi ibrahim ya ƙara cewa a fata hali kura karyatan fi hali arba'una muminin shin za ku halakar da mutanen da a cikinsu akwai mumuni arba'in sai suka ce a'a kalu wato kala sai ce a fata hali kula karyatan fiha arba'atu ashara mumina shin za ku halakar to da alƙaryar da a cikinta a cikinta akwai mumuni guda goma sha hudu na ma suka ce a'a sai ya tsara cewa a faraitum in kana fiha muminin wahidin to ku bani labari idan ya kasance a cikin alƙayya fa mumini ɗaya ne yaya kenan sai ka ce la ka ce a arin ai ba za su halakar da alƙayyar da ce akwai mumini ɗaya da gaske ba kaga wato kaga wani kira an nuna mana ni an nuna mana girman mumini da ƙarfin mumini sai sa karka yadda ka kashe mumini karka yadda ka taɓa mumini karka yadda ka ci mutuncin mumini karka yadda ka abin ga mumini ka ɓata masa rai karka yadda in za ka ce wannan mumini ne to za ka yi takatun tsalle to ina ga an ce kuma malami ne a ciki to ina ga an ce kuma jagora ne a ciki ina ga an ce shugaba ne a cikin al'umma eh ka ce har za ka je ka ci mai mutunci ka je ka taɓa shi ka ga akwai matsala kenan abin da muke fama da shi yanzu kenan ka ga mutum wai in ba ya son wani da suka an daɗa shi shugaban shi ne dole amma sai ka je yana zagi yana afka mai zagi don ya yi wani abu wanda a shara'anta zalunci ne sai ka ce za ka zage shi kuma manzon Allah ya yi ya yi hali da a ringa zalunci wato a ringa zagin shugaba ko da ko baya adalci ko ya ko da baya yin abu na gaskiya na dare to ba za a zage shi ba ba a zage shi an gane ko ba a zage shi sai dai a ce sai dai a ce Allah ya shirye shi abin da za ka ringa faɗa kenan sannan wato sai da zanen sallar sallar akwai sabon ta ce ya yi suna idan aka naɗa mana shugaba sai bai yi mana adalci ba ni za mu yi a kansa ni za ku yore mu yi a kansa sai mu ga Allah ya ce matukar dai ya tsaye da sallah matukar ya tsaye da sallah farko gaje shi farko ci miki mutunci in dai yana sallah ya tsaye da sallah farko miki wanda idan yana da haƙƙi idan kuna bin sa haƙƙi to ku tsale wannan haƙƙi ku tsale shi da Allah kai abin da Allah abin da manzo Allah ya ce mana kenan amma haka zai ga ana tsaje shi gaba to shi yasa ba a zagin shugaba to shi ne nan sai annabi Ibrahim yake nuna mana girman mumuni da matsayin mumuni sai yake cewa to idan ya kasance mumuni ɗaya ne ka a cikin wannan alƙarya shi ne za ku kashe shi shi kuma yake kuma ce a'a kana sai yake to ai inda shi halu da to ai a cikin al'umma da za su kashe na mutanen annabi ludu har sai annabi ludu akwai annabi ludu wanda kaga shi mumuni ne shi da kuma kaga an ce ai annabi ne din su ba dai akwai wanda suke imani da suke kaɗan da gaske to ga annabi ne din to shi ke nake mala'iku da suka ce a na hannu a alamu bi man fi'a ku mun san su ne suke da eh mun san su ne suke da to yayin da da ya dage ya ta faffaɗa musu ne wannan maganar shi annabi Ibrahim sai suka ce da shi ya Ibrahim a arid an haza suke ya kai Ibrahim ya kai annabi Ibrahim kawai kanka daga wannan halin kawai ka kare kawai daga wannan jahiliya ka kare mu kawai da kake innahu qadja wato innahu qadja amru rabbika haqiqa lamarin fa ubangiji ya zo kawai za a halaka da shi ya riga ya zo wannan umarnin da kake tunani wa innakum atitum azabul ghayr marfus cewa dai haqiqa azaba ta zo musu kuma wannan azabi ba ba a bar mayarwa ba ce ba za ta mayarwa ta riga ta taho kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara sai abin ya tabbata dan haka ka dole wannan jawo kawai annabi Ibrahim sai ce shi kenan ya dina eh sai ce shi kenan ya dina to alhamdulillah ina ganin sai mu tsaya a nan gurin sai kuma insha Allah Allah ya kai mu gobe lafiya sai mu tafi daga wala ma da abu sinima wato za a ba mu labarin kuma sun gaba a lokacin da suka tafi da annabi ne a nan sun gama da annabi Ibrahim eh sun gama zantawa da annabi Ibrahim za su tafi kuma wajen annabi ne za su je za a tabbatar da abin da Allah subhanahu wataala ya aike a kai in Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe za mu ji ya kasance tsakanin mutanen annabi ludu da shi annabi ludu da kuma su waɗannan manzanni da Allah subhanahu wataala ya aiko ya kasance su ma kuma da aka bi kan din eh sanya abin yake abin sai da Allah subhanahu wataala ya kiyaye to alhamdulillah Allah لا صلوا على النبي الكريم أغلق لقاتل من الناس